أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta talata wanda ta yi daidai da goma sha sha uku ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da takwas ko? ashirin da tara ga watan biyar hijira ta miladiyan isa almasih ya daidai da 2018 za mu ci gaba da tafsirinmu daga inda muka tsaya har yanzu dai a cikin suratun nisa' بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يغفلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala yana sifanta mana sifofin waɗanda suke Yahudu marasa imani, yace daga cikin sifofinsu su ne allazi na ya haluna waɗanda suke da rowa, ke da ƙwauro, ba sa son yin abu don taimakon al'umma. Wa ya nasa suna umarnin mutane bilbukuli da rowa wato wasu jama'a daga cikin yahudawa suka zo suka samu mutanen madina wanda suka karɓi manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce ku daina kata kuɗinku wajen taimakon jihadi da ba da sadakoki amma wannan an yi magana ne akan yahudu amma ba ta tsaya akan yahudu ba ne ta haɗa duk wani mutumin da yake kashe gwiwan bayan Allah wajen su ba da taimakonsu wajen ɗaukaka addinin Allah. Ɗaukaka addinin Allah zamansa yake yi kuma ciyarwa don Allah shi ma yana zamansa. To kowanne ba wanda zai ɗaya ba saboda ɗaya ba za a bar ɗaya ba. Ba za a bar ba da dukiya wajen gina masallatai gina makarantu biyan kuɗaɗe irin na buga littattafai kashe kuɗaɗe don ɗaukaka addinin Allah wajen yaɗa wa'azozi ta gidajen rediyo talabijin satellite da sauransu ba kamar yadda kuma ba za a bar ba da taimako waɗanda suke na ƙasarsu ko miskinai ko fakirai ko sauransu ba wannan baya dauke wannan ba taba jin zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu a daina bada kuɗi wajen taimakawa addinin Allah saboda ana cikin halin talauci a ci gaba da ayi kokarin ciyar da waɗanda suke fama da rashi ba ba taba jin haka ba don haka shi addini ɗayan sashen sa baya barin sashi wa yaktumuna kuma daga cikin sifofin yahudu sune wanda suke ɓoye ma atahumullahu min fadlihi abinda Allah ya ba su na falalansa saboda kar a dora musu zakka in suna da dukiya su nuna cewa ba su da wannan ta ɗauka fuskan tun da ayan ta ɗauko magana ne ya kaluna wa ya muruna nasa bil to in ka ɗauko shi haka to ya tuna ma adamu Allah min fadlihi zaka fassara shi cewa ma indahum min al mali wal gina a wannan fuska kenan sannan ta wata fuska kuma yukhfuna na'atahu alaihi salam al-mawjuda fi tawrat eh Allah ya ba su falala ya sanar da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa a cikin littafin suna a taura amma sun ɓoye sun ki bayyanarwa saboda hassada su ba son su ne ba bukatar su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka ba to kana iya fassara shi da haka suna ɓoye abin da Allah ya ba su na falalansa wa mutane dan kar su shirya wa tanna mu dai mun tattali azaban mujina azaba wadda take mai wulakantarwa lil kafirina wa inda suke kafirai ina والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا
wallazina har yanzu sifan su ne waɗannan yunfiquna amwalahum wanda suke ciyar da dukiyoyin su ra'a annasu don gwadawa mutane nuna wa mutane cewa su masu yin alheri ba don Allah ba in kaga sun ba da dukiyansu don neman shahara ne da neman alfahari ba don neman yardan Allah ba wala yu'minuna billahi ba su yi imani da Allah ba balle su ba da dukiyansu domin domin ɗaukaka addininsa wala bil yawmil akhir ba su yi imani da ranar lahira ba imani na gaskiya saboda inda sun yi imani da lahira imani na gaskiya za su iya bada abin da suka mallaka dan sun san za su samu sakamakon su a lahira wanda yake ganin babu lahira shine yake ganin bada dukiyan kamar asara ne amma in gaskiya ne har zuci ta yadda akwai lahiran ta yadda kuma akwai sakamako to za ka bada dukiyanka don ɗaukaka addinin Allah wannan aya kuma har ta shafi ma munafukai wanda wannan sifa ne daga cikin sifofinsu wa man yakun shaytanu lahu qarina duk wanda shaytan ya zama abokinsa fa sa'a qarina wannan aboki yayi muni ba zai taɓa barin sai ya aikata abin kirki ba
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما amma za a layin kawai ne zai cuce su ne menene rabuwansu lau amanu billahi da sun yi imani da Allah imani na gaskiya me ya kware su wal yawmil akhir sun yi imani da ranar lahira me ya damuwansu har zai hana su su yi imani da wannan wanda kake imani da shirme baka san ma ina ka sa alƙibla ba an zo an nuna maka alƙibla mai kyau shine Allah wanda kai ka san babu wani wanda za a sifanta maka da cewa ya cancanci a bauta masa kaman sifofin da aka nuna maka na Allah din nan cewa ba wani ubangiji sai shi komai da komai nashi ne shi ya halitta komai da komai za ka samu mana wanda yake da irin wannan sifa ne in ban da Allah to me zai sai ka kai imani da Allah ko kuma imani da ranar lahira kana gani ana mutuwa ba a dawowa ka tabbatar inda aka tafi nan kuma da da ka zo daga babu kuma an mai da kai babu ka tabbata wanda ya zo da kai daga babu nan zai iya tasar da kai wa an faƙu me zai cuce su da sun ciyar min mala zakahumullah daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta su don su ɗaukaka addinin Allah ba abin da hakan zai cuce su da shi na'am wa kana Allah Allah ya kasance aliman masani ne bihim da halayensu shi yasa yake mana bayanin halayensu kuma zai musu sakayya daidai da aikin
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما
inna allaha shi dai Allah la yuzlimu misqala zarra baya zaluntan mutum gwargwadon ƙwayan kura Allah subhanahu wata'ala ba zai zalunci mutum ba daga haƙƙinsa in yayi abin kirki zai ga sakamakonsa a lahira ba za a tauye masa ba za a ɓoye ba shine ma'anar zal- zulmu din nan ba wai zalunci irin na tunaninmu ba eh Allah baya tauye wa mutum haƙƙinsa ko da kaman digon kura ne idan ya yi aikin alheri Allah zai bai zai biya shi wani ta kuwa sanatan idan kuma ya kasance mutum ya aikata abu wanda yake kyakkyawa ne to ma ba wai zai biya shi daidai abin da ya aikata ba ne mummuna ne za a saka maka daidai kwaya ɗaya da ka aikata ko ma in ka nemi gafara a yafe ma ko ma sakamakon wasu ayyuka da kai na alheri a yafe maka amma in kyakkyawan aiki ne mutum ya yi a wannan kan yi ba isha Allah ninninka maka ladanta ma zai yi daidai da gwargwadon yanda irin yanayin niyyarka da irin yanayin kyautata aikinka Allah subhanahu wata'ala zai ninninka ma lada wa yutmil ladunhu ajran azima kuma Allah yana ba da lada mai girma daga wurinsa kawai ma ya baka dan falalansa bayan ya ba ka sakamakon aikinka kuma ya ba ka wani lada mai yawa na falalansa kawai saboda ka kyautata aiki ka kyautata imani na'am فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا
كيف يا يا كافرين ذاتي idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin idan muka zo wa kowace al'umma da wanda zai shaida a kanta wato annabin ta kenan kowace al'umma za a zo da annabin ta ranar kiyama a tambayi annabin ta da ya kai sako mai al'umman nan suka amsa masa shi annabin nan zai amsa da cewa ga abin da al'ummarsa suka amsa masa da shi to yayi shaida a kansu kenan waje ina bika kai kuma sai mu zo da kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai ma akan masu sako da masu ƙaryata addini na al'ummanka mu zo da kai ka zama shahidan kai ne mai shaida ala ha'ula'i sa wa'annan masu ƙaryata kan nan masu maka izginin nan na'am to ya za su ran da ka zo ka ba da shaida akan su cewa ba su yi imani ba na'am يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله إنسا نعم يومئذ ونرانا فا يود الذين كفروا وإن سكا كافرتا zaka ga suna guri wa sawar rasula kuma suka hada kafirci da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kafircin fasarar shine saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka kafirta suka saba wa umurnin manzo sallallahu alaihi wasallam a ranan za su gansu ya waddu suna gurin lautu sawwa bihim al-ard ina ma za a binne su a daidaita ƙasa da su wato ya zamanto sun zamo turbaya kamar yadda aka ce za a zo da dabbobi a ranar kiyama mai kaho ta ce mara kaho ta ce mai kaho ta tunkuɗe ta mai haƙori ta ce mara haƙori ta cije ta irin dai wasu abubuwa dai wanda wannan dabba ta cuci wannan wannan dabba ta cuci wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya ta sawa suna ramawa wannan ce wannan ta tunkuɗe ni da rama wannan ta ce wannan ta soke ni da kaho rama wannan ta ce wannan ta mun kaza duk a ce su rama idan sun rama ga baki ɗaya sai Allah ce to ku zama ƙasa ku nutura ba ku zama turbaya ku ba ba ku da wajen muhalli a lahira ba ku da aljanna ba ku da wuta to shikenan a ranar ne Allah subhanahu wata'ala ya ce yau mai zurul mar'u ma qaddama fi yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba randa wato mutum zai duba abin da hannayensa suka gabatar na sace-sacen Allah da laifuffuka ya gani iri da mu zuga suna to kafirin sai ya ce ina ma ni ma na zama turbaya yana ganin an mai da wa'annan dabbobi turbaya sai ce ina shi ma a mai da shi turbaya don ya fi masa alheri akan abin da ya ga ya doke an ruwaito daga abdullahi dan mas'ud kamar da imam bukhari ya fitar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun karanta mun alqur'ani wato manzon Allah yake ikra alayya alqur'ana ka karanta mun alqur'ani inji qultu Abdullahi dan Mas'ud yace sai nace manzon sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya manzon Allah a aqra'u alayka wa alayka unzil in karanta maka qur'ani ban qur'anin wa kai aka sauka قال سيدنا صلى الله عليه وسلم نعم إيه فإني أحب أن أسمعه من غيري ni ina son in ji karatun daga wajen wani na ba daga wuri na ba kaga wannan yake nuna mana cewa ashe buɗe rediyo ka ji karatun alkur'ani ko buɗe hansar ɗinka ka yi ta jin karatun alkur'ani ko buɗe talabijin kai ta jin karatun alkur'ani ashe ibada ne sauraron kawai ba tare da kana yin ba ibada ne matukan ka mai da hankalinka a wurin ba an buɗe kai kuma kana can kana hayaniyanka ba nan kuma sai iya zama ku saban Allah yawwa to sai yace sai na karanta masa suratul nisa har na zo aya na take cewa wannan aya da makaranta fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hasbuka al'ana karatun ya ishe ka haka yanzu fa nazartu sai na dubi fuskan manzon Allah fa idza ainahu tazarfani sai na idanunsa suna ta zubar da hawaye saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana bil mu'minina rahima mai tausayin mu'minai cewa da aka yi a ranan da za a zo da shaidu kai kuma manzon Allah sallallahu alaihi ka zama kai ne shaida akan al'ummanka waɗanda suka saba manzon Allah a ranan suka suka suka yin imani suka saba manzon Allah a ranan za su yi gurin a ina ma a ce za a daidaita tsakani da su walakin munallaha hadisa ba su da damar su koya wa Allah magana duk abin da aka tambaye su dole su faɗi gaskiyan abin da aka yi ko sun so ko ba su so ba kawai shi ne manzo Allah ya tausaya yake zubar da hawaye na'am يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا هذه سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أهل منكم من الغائب أو جاء أهل منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا na'am aka ce abin da yasa aka ce wala yakmuna Allah hadisa ba za su koya wa Allah wata zance ba idan an zo filin kiyama dan adam yayi tunani ya ga kafiri ko fasiki fajiri ya yi tunani ya ga cewa bai aikata wani abu na alheri ba ya ga an bayyano masa da ayyukansa sai ya yi musu ce shi bai yi wannan aikin ba sai Allah subhanahu wata'ala ka san har kafirai mata za su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi ya ubangiji mu wallahi rabbuna ma kunna mushriki ubangiji mu ba mu ba mushriki ba mu yi kafirci ba su yi musu a ce annabawa sun zo su ce wallahi ba wani annabin da ya zo mu ba mu ga kowa ba dan dan adam kenan to shine wai lokacin sai kafirai sai su ce su san ba su yadda ba su abin da aka ce su nan duk su yi ba sai Allah ya ce su a kawo muku shaida su ce eh su suna son shaida amma sai shaidan sai zai zama daga jikinsu ba wani daban ya yi muku shaida ba to shi kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi kenan ya yarda shaidan zai zama daga jikinsu ne to baki ne yake suna son a ce su za su faɗa to sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce baki zai magana sai Allah ya ce ya rufe baki sai ya sa baki rashin magana sai ce gaɓoɓi gaɓoɓin ku duk su yi magana kowa gaɓarsa ta yi magana shi kenan sai hannun sai ce ni dai na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza ƙafa sai ce na je wuri kaza da ni a da ni na je ya je da ni gu kaza ya je gidan jiya ya je ina ya je neman mata ya je kunne ya ce na ji kaza na ji kaza da kaza da kaza da kaza da kaza duka ya ta faɗin irin abubuwan da ya ji na baɗala na ɓarna ko na kafirci ko na fasikanci ido ya ce ni ma da ni ya kalli kaza ya kalli kaza ya kalli kaza ya kalli kaza ya kalli kaza al'auran ta ce na yi kaza ya yi kaza da ni ya yi kaza da ni ya yi kaza da ni zuciyarsa ta ce ga abin da ya kudurta na kafirci kaza kaza kaza shikenan sai ubangiji ya ce shikenan ka fa bi na suka liwa ma alaika kai kayi shaida wa kanka da kanka ka gani gaɓoɓinka ne suka maka shela ka ce daga gaɓoɓinka to ga su sun yi sai sai sai ɗan adam ya ce lima shahikin alaina me yasa kuka mana shaida ba ku san tare da ku za mu je mu kono ba kuke ta faɗin abubuwan da na yi sai su ce an tsafana Allahu allazi an tsaka kullu shi Ubangijin da ya sa mu kowa magana mu ma shi ya sa mana ba a kan mu ba mu ya sa mana magana mu ka rinka faɗin gaskiyan abin da kai Allah ya sauka ya allazina amanu ya ku wanda kuka yi imani la taqrabu salata kada ku kuskanta ku kuskura ku kusanci sallah wa antum sukara kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san me kuke faɗa nan za a yi magana ne akan shan wani abu na maye shan abin da yake buge hankali yake rufe hankali wato daga cikin dokokin shari'ar musulunci ita a tsarin shari'ar musulunci akwai kula da hankali saboda duk in dai babu hankali shari'ar musulunci ba za ta yi aikinta ba ba ta da muhalli shi yasa shari'ar musulunci ta sa muhimmanci kwarai da gaske akan abin da ya shafi hirzul aqal banda hirzul din hirzul nasal hirzul aqal hirzul mal to duk wa'annan yana daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci take kulawa da to me hirzul aqal kulawa da hankali hankali shine yake jagora wa dukkan ayyukan da aka ce dan adam ne to idan babu hankali duka ayyukan ba za su yi ba yasa shari'ar musulunci ta sa muhimmin doka ta sa muhimmiyar wato ƙa'ida na kulawa da hankali kuma sa ta sa ladabtarwa ga wanda duk bai kula da hankalinsa ba in mutum in ba hankali za a yi zina ba a cikin hankali ba duk abubuwan da shari'a ta ce karkayin nan za ka iya yi ba ka cikin hankalinka saboda haka kuma shari'a ta ce ba za a hukunta ka ba sai abin da kai kana da hankali ba a ma mahaukaci hukunci to amma idan kai da gangan ne ka gusar da hankalinka fa to shari'ar musulunci ba ta faɗi a kanka ba duk abin da kai za a maka hukunci ne irin na mai hankali dan kai da kanka ne ka sabbaba raba kanka da wannan hankali din to don haka ne sai aka fara aka aka yi magana aka kawo doka akan hana abin da ya shafi maye to amma da yake laraba sun daga sun yi nisa cikin shaye-shaye a wannan lokaci farar ɗaya a ce kan su sake shan abin da yake bukar da hankalin to zai yi wahala to don haka farkon shari'a aka zo aka yi tambaya a kan giya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas akwai zunubi mai yawa a cikin yana da yawa zunubi amma kuma akwai amfani wa mutane mutum yakan sha ya koshi ya yi kiba da sauran tata mutum yakan yakan samu dukiya cikin sauki daga wajen wani wanda yake da kuɗi don haka akwai amfani amma zunubin shine kai yawa wa ismuhu ma akbaru min nafihim zunubin su ya fi amfanin su yawa sai Allah ya bar magana anan daga ji wasu daga cikin zaɓaɓɓun sahabbai suka ce a inda yake da zunubi mai yawa kuma kuma amfanin sa dan kadan to dan me kan amfani in kani ka je kai zunubi mai yawa suka ce sun daina shan giya tun daga lokaci sai aka samu an rage da yawa masu shan giya suka daina gaba ɗaya saboda an ce da zunubi to abu da ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba sai aka zo kuma yanayin da aka ce ya allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara din wato nan kuma aka ce dalilin hakan kamar yadda Imam Tirmidhi ya fitar daga Ali karramallahu wajahu cewa Abdurrahman dan Auku yayi wani walima ya cire wani abinci sai ya kira sahabbai da dama sai ya kira mu ya shayar da mu daga cikin abin da ya shayar da mutane har akwai giya giya ta kama jikin kowa da kowa sai sallah ta zo da lokacin sallah ta zo sai suka kaddamar da shi in ji shi abdullahi dan mas'ud na sai suka kaddama Abdurrahman ibn Auf yace sai suka kaddamar da ni aw Abdullahi dan Mas'ud kai sai sai suka kaddamar da ni na'am ah o Aliyu ne Allah ya kara masa da ce suka kaddamar da ni sai na ce na zo karatu bayan na karanta Fatiha sai na ce qul ya ayyuhal kafirun a abudu ma ta abudun wa nahnu na'budu ma ta'budun ya ku kafirai ina bautawa abinda kuke bautawa mu ma muna bautawa abinda kuke bauta mu kaga qul ya ayyuhal kafirun la a'budu sai tira la din saboda baya cikin hankalin sai ce a abudu ma ta'budu ko a maimakon wala antum abiduna ma wala ana abidun ma abatun ko iya iya kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu sai yace wa nahnu na'budu ma ta'buduna ko to shikenan to dalilin haka sai aka saukar da ya'yan ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye na'am wala junuban kar ku kasance sallah kuna da janaba hatta ta ga tafilu har sai kun yi wanka illa adiri sabilin sai dai in ku matafiya ne ba ku samu ruwan yin wanka ba to sai ku yi taimama shine wato shine aka aka aka kawo abun haka wala junuban sai aka ce illa adiri sabilin hatta ta ga tafilu to ai ba yana nufin wala junuban sai in ko da ko ko balle idan ma wala ku kusanci sallah kuna da janaba sai dai in ku matafiya ne ba wanka ba a'a eh sai dai in ku matafiya ne ba ku samu ruwa ba shine ma'ana wala junuban kar ku kusanci sallah kuna da janaba hatta ta ga tasidu sai sai kun yi wanka dole illa adiri sabilin sai in ku matafiya ne ba ku da hanyar samun ruwa to sai ku yi taimako wa in kuntum marba idan kun ba ku da lafiya ba ku da lafiya ne aw ala safari ko kuma kuna cikin halin tafiya ne aw ja ahadu ahadu ahadu minkum min al-ga'ibi ko ɗayan ku yayi bayan gida ne ko yayi bawali aw la mastumul nisaa ko kuma kun kusanci matanku da jima'i falam tajidu ma'an kuma da kuka yi haka sai ya zama ba ku samu ruwa ba gaba ɗaya da za ku yi wanka da shi to fa ta yamma mun sa'idan tsayi ba sai ku doshi digire wanda yake mai tsafta ba mai najasa ba wato ku je ku yi taimama ku bugi ƙasa ku yi taimama famsahu ku shafi bi wujuhikum wujuhikum ku shafi fuskokinku da wannan turɓaya da kuka buga hannunku akan ƙasa ku ɗauko wa'aidikum ku shafi hannayenku da wannan turtsaya da guran turtsaya da hannunku ya dauko wato shine ma'ana ku yi taimama inna Allah san Allah kana ya kasance afuwan mai afuwa ne ga kowa mai gafara ne to ita bayan gida ko fitsari idan ka yi shi in ka yi taimama shikenan sai ka yi sallah in babu ruwa in kuma ka samu ruwa alwallah kawai nan gaba za ka yi za ka yi sallan gaba to amma ban da janaba da ya shiga nan ita janaba ka yi ka yi taimama ka yi sallah ne saboda ta baka damar yin sallah amma janaban ba ta rabu da kai ba janaban ba ta rabu da kai ba amma gaban bayan gari ka yi istijmari ka sa hoje ka yi tsarki da shi ko ka sa bawali ka sa hoje ka yi tsarki da shi sai kuma kai taimama shi kenan nan gaban ka samu ruwa kawai sai dai ka yi alwala don sallan gaba amma in janaba ne to ko da ka yi tsarki din to idan ka yi tsarkin taimama din ka yi sallah to amma ran da duk ka samu ruwa wanka dole ne sai ka yi sai ka yi wankan janaba amma ba za ka sake abin da ka yi baya ba an gane inna allaha kusan allah kana afuwan ya kasance mai afuwa ne ga bayansa da ya sauƙaƙa musu hanyoyin ibada ba sai lalle sun samu ruwa ba ba kaman addinin annabawan baya wanda dole sai da ruwa za ka yi amfani ba Allah ya kasance mai afuwa ne gafuran mai gafara na'am ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة يشترون الدلالة ويريدون أن تهدوا السبيلا
a wannan aya alam tara ila allazina utu nasiban min alkitab ta sauka ne lokacin da Abu Sufyan ya ce wa Ka'ab dan Ashraf ɗaya daga cikin malaman Yahuda kai mutum ne kana karanta littafin at-Taura ta annabi Musa kana da ilimi mu kuma larabawa mutane ne wanda ba mu da ilimi ba mu sani ba menene gaskiya a cikin addini tsakaninmu da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wane ne kai a naka addini da ilimin da kake da shi tsakaninmu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wane ne ya fi shiriya kan tafarki madaidaici ne kan mu ne muke kan shiriya ne ko shi ne ai kaga ya ba shi dama ne shiryar da shi ya nuna masa hanya ta gaskiya inda gaske yake an gane sai amma shi Abu Sufyan ma ba haka yake ba so yake a ce masa annabi ne mai gaskiya ba shi dai kawai yayi tambaya ne dan saboda bukatar sa ta biya dan an ce ma ya ba da ya kawo kyauta ne mai gwifi ya ba wa abu dan ashirar to kyautan nan ne cin hanci ne saboda shi musulunci shi yasa wato duk abin da ga musulunci ya hana to wallahi kowane irin addini kake yi kowane irin tafiya kake kanta to za ka fahimci cewa wannan abun sharri ne sai dai sabon son son son zuciya da ibilisanci yawa ya rinjaye mutum amma duk inda aka ce musulunci ya hana abu kaza kowane addini kake yi na addinin kirista ne ko na yahudu ne ko na gotan gunki ne ko me sai ka fa sai ka fa gane cewa abun nan gaskiya aka doka yawwa ka zo wajen ma'aikaci kana son ya maka kaza kaza amma kaza kaza ka dauki wani abu ka baya anya ka tantance wannan abin da kake nema wannan kyautar na kara nuna baka cancanta ba ko yana nuna akwai wanda shi ka cancanta kana son a danne shi kai a baka duk inda dai ka zo kana neman gaskiya ai ba ta bukatar ka ba da wani abu kamar yadda hausa zai ce gaskiya ba ta ba ta bukatar ado ƙarya ne suke bukata a yi mata kwalliya a mata kwalliya a mata kwalliya ko ba haka ba to da ya zo ya gaya masa haka sai ya ce to ku gaya min addinin naku ku gaya min naku yadda kuke yi ku gaya min yadda muhammadu yake yi sai abu sufyan ya ce mu dai mu ne muke soce wa mahajjata raƙuma masu duk manya-manyan sozo in an zo aikin haji muka yayyanka raƙuman mu wanda muka tanada masu mai yanka wa alhazai baki tuna ci abinci saboda kirmama bakin Allah kuma mu shayar da su ruwa tanadin ruwa muke yi mu ta tara ruwa mu ta tara ruwa haka da suna tara ruwa eh shi yasa ake cewa yau mu tarwiya ma sukan tara ruwa da yawa kafin alhazai su zo mai saboda in an ruwan da tunda ana karancin ruwa daga hajji ya doso rashin manya-manyan kwatanniyoyinsu da suke tara ruwa a ciki saboda taimakawa alhazai kuma muna ciyar da bakinmu abinci kuma mu muke raya ɗakin Allah muke kulawa da shi shi ko Muhammadu fa ya rabu da addinin iyayensa ne sannan ya rarraba zumunta duk yanzu sai ga mutum dan uwanka ne na jini kuna gaba saboda ya bi addinin Muhammadu ya bar na na dangi to kaga anan ma yayi shaidan gaskiya in bayan ya faɗi haka sai ya ce kuma muna bautan gunki muna shan giya muna kashe mace da yarinya da ranta saboda tsoron aiki muna duk bai faɗi wayannan ba sai ta to irin nasu irin nasu da ya faɗa a maimakon ya ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana gaba da bautan gunki ya hana cin amana ya hana ha'inci ya hana kashe mace da ranta yara da ranta ya hana cutar da raunana ya hana wulaƙanta miskinai ya hana kaza kaza shine menene wanne ne kaga daidai to ba haka yayi ba saboda makiyin gaskiya kwata-kwata ba zai kawo hujju ba zai kawo asalin abubuwa na gaskiya ba ba ku ganin ko rikici da ake tsakanin ɗariƙu da wasu abubuwa sai ka ga in mutum yana son ya soki kamar misali ɗariƙa saboda yahudancin ya shige shi da rashin gaskiya to fa ba zai ce a ga shehuwa ne ya abin da ba zai faɗi a a su shehu tijjani shehu ibrahim a a shehu shehu usman mai hula shehu shehu sani kafanga shehu atiku shehu abul fatahi shehu tahiru shehu abdul qadir zaria sun ga yanda suke gudanar da ibadar su da addini da dariƙar su ba a a sai yazo sai ya samu wani asharari da yake wani lungu wanda kwata-kwata baya cikin ma mutane kirki mutane ma an kafa ɗaya shi ma ba su san shi ba sai ce ai ga shi nan yana zinace zinace ya ce komai halal ne ya ce Allah ya ce shehunsa Allah ne sai faɗa maka sai to yanzu wannan to kaga daga jin wannan jahili da bai san addini bai san gaskiya ba me zai ce ha to ko kai ne in dai baka san in dai baka san ɗariƙa ta gaskiya ba a gaya maka wannan zaka ce ɗariƙa addini ne ko to irin wannan haka dama ɗabi'a ne na Yahudawa da munafukai makiya gaskiya ba za su gaya maka asalin abin da shi a kansa aka gina abun ba yau ba zai ce maka a in ka ce masa wai me ya ɗari ƙannan ta istighfari salatu annabi la ilaha illallah ya ce za ka ce na to akwai a qur'ani da hadisi sai ce sai ɗauko innan sai ɗauko irin wa'ancan abubuwan da duk wanda yake mutumin kirki ne zai kyamace su kuma shi fa bai gani wajen bayan Allah na gari ba bai gani wajen shugabannin ba bai gani wajen masu tariƙan na gaskiya ba ya gani wajen a kararai wanda shi ma inda za a ce a ƙungiyarsa da irin wannan za a yi kwatanci yanzu misali in za mu yi adalci sai mu ce ai ƙungiya mafi yawanci ba su fahimci yadda tafiyan ɗariƙa yake ba suka kyamace ta suka ce su ki tabu wasu na suna kaga ka musu adalci amma ba ko kace akwai wani wanda yake mai rukiya ne wanda yayi zina yayi kaza yayi kaza to wannan da Allah kungiyan ka faɗa ko kuma ka faɗi wani mutum ne ka gani to mafi yawanci shine sam an bar musulunci wajen son zuciya ma Allah kuma ba haka yake ba la yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'adilu komin gabanka da mutum kanka ki masa adalci yanzu sai Ibrahim yakan ce mu shehu yakan ce mu Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam a littafin sai rubuta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma yace rahimahullah duk da abubuwan da Ibn Taymiyyah yake wanda ya saba mata shi sai mata ce rahimahullah da ka taba ganin makiyan su makiyan Sheikh Ibrahim su rubuta haka ko da wasa saboda haka wannan shine umurnin Allah shine hukuncin Allah cewa la yarzumannakum shan'anu qaumin ana Allah ta adili gaba da mutane kar ya sa ya zama to ba za ku musu adalci ba ba za ku musu shaida na gaskiya ba ka duba Allah subhanahu wataala shine yahudu suke gaba da shi nasara suke gaba da shi amma Allah da kansa har ma yana ce suna zagin sa har ma yace ta hada sama ta tafaddarna minhu wata shaqqal ardu wata shirul jibalu hadda adda aulir rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wa man fi samawati wa fil ardi illa atir rahman abda wannan ne ma ke nuna duk wanda yake shi Allah ne kafiri ne kowa Allah yake duk wanda yake cikin sammai da ƙasa zai zo ne a wurin Allah a matsayin bawa to amma duk da haka sai Allah ya ce la tajidanna subhanahu wa ta'ala la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda yace su ne group 1 wajen adawa da mu'minai wallazina asrafu second class wajen adawa da mu'minai sai mushrikai masu bautan gumaka sai Allah ce wanda shaddadanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu allazina qalu inna nasara da sai ubangiji ya tsaya anan amma sai Allah ya yabi ya faɗi irin qualities da suke da shi ya faɗi aibobin su ya faɗi qualities yace zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbiruna duk wannan yabo ne saboda suna da malamai masana addini su nasara yasa suka fi dan tau akan duwa in san gabu da bude yace suna da masu ibada sufayen su wanda sun koma jeji ibada kawai suke kuma Allah yace saboda ba su da girman kai kuma za ka yi shaida a gare su ko za ka ce falsafarsu da fada-fada za ka samu in dai ba lalatattun ba in dai wanda suka riƙe a da gaskiya ne ba su da girman kai to wannan fa qur'ani ne yake shaida ma waɗanda suke gaba da shi kamanya yana cewa amma sai ya faɗi quality yace lalle akwai wannan suna da shi saboda Allah sai koyar da mu mana ya koyar mana da wannan tarbiyya to shi Allah ba zai saba wannan tarbiyyar ba tunda in an koyar da kai abu a fara aiwatarwa shi wanda ya umarni ya fara aiwatarwa la ta la yajri mannakum shan'ana qaumin ana Allah ta'ala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani musulmi ya je yayi tata ya saci wani sulke a cikin wani buhu a can shi mai kayan ya yi dabara ya zuba toka a ciki cikin sulken to shi kenan shi wannan musulmi sai ya raga ya je ta gidan ba yahude ya ajiye ya je da sulken cikin gidan ba yahude sannan sai ya ɗauko kuma ya kawo gidansa to da aka zo aka je aka bi sai aka samu kaman ba yahude ne ya fata cewa sarki sarki amma da aka bincika haƙiƙanin al'amari aka bi sawu sai aka ga ashe shi musulmin ne ya sata aka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke wa musulmi hukuncin sata aka kubutar da bayahudi Allah kuma subhanahu wata'ala ya saukar da aya akan goyon bayan bayahudan cewa bai kamata wasu mutane zo su aikata laifi sannan kuma sun mayar da bihi bari'an manna ma wanda bai ji ba bai gani ba wannan shine dalilin da musulunci yayi nasara kenan a duniya gabaki daya duk duniyar ya cinye ta a wancan lokaci saboda tsayawa kan adalci da gaskiya ko miƙacinta ga shari'ar sayyidina aliyu da chief judge ɗinsa na ƙasa chief judge na ƙasa na sayyidina aliyu ya zo zai shari'a da bai hude sayyidina aliyu ya kawo ƙaran bai hude wajen alƙalin da ke ya naɗa yana cikin amirul mu'minin shugaban duniyar musulmi sayyidina aliyu ya zo alƙali ya ce shuraiz kenan ya ce ba dan ƙa'idar musulunci ba amirul mu'minina da sai in ce ka hau kan ka zauna akan kujera amma tun da yau kana gaban kotu ne a matsayinsa na shugaban ƙasa ko shugaban ma duniya tun da yau kana gaban kotu ne ya amirul mu'minin kaman kaman fa shugaban alƙal kaman wato shugaban alƙalan Najeriya ne da akai akai akai shugaban ƙasa ƙara gaban sa yace to amma tun da gaban kotu kake ba ma za mu kira ka da sunanka ba na amirul mumini tunda kana kotu ne in nayi haka na fifita ka akan wannan da yahudi ya aliyu sai ka zauna a ƙasa kamar yadda bai hudan nan shi ma zai zauna a ƙasa a kan taburma ba za su hau kan kujera ba ba za a je ba za a kira shi amirul muminina ba ya zama an fifita da yahude a kansa an fifita shi akan bai hudu ba kuma za a tsora shi akan kujera ba a ce an fifita shi akan bai hudu don haka shugaban ƙasa ka zauna a ƙasa da kai da bai hudu a kafaɗa da kafaɗa guri ɗaya kuma ba sunanka bai shugaban ƙasa ba sunanka aliyu me ya faru me da jawabinka da ya hude mai da jawabinsa wannan sulke na ne kaza kaza kaza kaza yaya kai ka same shi ni na siya ne kaza ne kaza ne kaza a ce an sace na sayi da na ne aka je aka sayar masa to shi kenan to kaga yana da gaskiyar sa shi sai yayi bai san kuma sai da sai da na ali kai kuma ina kai dunka wannan sultan ka ne sai ni gaskiya wannan sulke na ne kuma shaida na shine Hassan da Husaini sun san lokacin da mutum sai Hassan da Husaini ƴaƴanka ne ya ba su shaida wa mutum ka kawo wata shaida Aliyu Aliyu kawo wata shaida babu banda Hassan da Husaini zan da wata shaida to kai ba yahude tun da kai shi ba da shaidu kai kana da shaidu sai ya kai shi ne naka naka ne dauki abin da ka tafi yahude ya ga yana karkashin daula wanda ga shugaban kasa shugaban daular ga alƙalin da shi ya naɗa amma an haɗa su guri ɗaya an zaunar da su kafaɗa da kafaɗa kuma an yi hukunci kuma an mallaka masa kaya saboda aliyu shaidunsa ‘ya'yansa ne sai ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa shaɗu annan Muhammadun Rasulullah ya ce wannan sulke kuma naka ne Ali ya miƙa masa kayan. To wannan shi ne musulunci ko musulunci ba zai taɓa dawowa yadda yake ba matukan ba a koma kan wannan tsari na gaskiya ba la yaslu amru amru ati amru akhir hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha al'amarin ƙarshen wannan al'umma ba zai gyaru ba sai da abin da na baya ya gyaru amma da mutane da mutane da jahili da malami duk a zaman miyagu a zaman kazamai a zaman cike da kazanta da kwaɗayi da ƙin gaskiya da ha'inci da zamba cikin aminci dan dan Allah da annabi ina za mu ina za mu je da wannan kuma mu ce muna son ƙarfin musulunci ya dawo ya zama muna da ƙarfi irin na da ai hata ai hata har abada shi amur bin al ne fa ya tafi ya tafi Ethiopia Habasha kenan a wannan lokacin akan ya je yayi shaida akan su Ja'far bin Abi Talib da suka yi hijira suka tafi can yayi shaida akan su cewa a bada su su dawo da su Makka saboda su gaba da azabtar da su aka ba shi dukiya mai yawa ya kai wa Ashama sarkin Habasha ya kai masa wannan dukiya din kyauta kuma abokinsa ne dama kuma kwastomansa ne yakan zo masa da kayayyaki a yi ciniki ya kai masa wannan kayayyakin kyautan ya masa komai shi kenan ya ce to mun zo ne akwai wasu mutanenmu masu laifi da suka yi gudun hijira suka dawo ƙasanka shine mutane na suka turo ni kai mana alfarma ka gare kamar ya kai maka cin hanci ne kai mana alfarma ka ba mu wa'annan mutane ce to ni ai ba na ba da mutane haka kawai sai na tabbatar da sun yi laifi menene laifin su sun muku sata sai ba su yi ba sun yi kisan kai ba su yi ba sun yi cin amana ba su yi ba me suka yi ya rinka lissafo masa abubuwa wallahi amr ibn al-as yana kafin amma ya kasa cewa ɗaya daga cikin abubuwan nan an yi duk abubuwan da aka lissafa wannan aka lissafa nan inda zai ce an yi ɗaya shikenan sai ka fiya da su amma ya yi musu ƙarya ya ce sun yi alami ba su yi ba ya kasa kuma ga suna son su kwace su su mayar da su su azabtar da su kamar ya amma ya musu shari'a ya ce ƙarya gara su rasa ya musu ƙarya kafin ne da ya yi wannan ƙarya ne ba zai musu shari'a yanzu limani ne akan mimbari zai hura lafika ya ce don kawai ba ka kungiya ɗaya kuma yayi ya zararo ƙarairayi masu yawa ya ce ɗan kungiya ta ba sun yi ko shugaban su yayi ko ko an samu a gudu ya musu kuɗin goro ko da ya san a shirare ne kawai suke yi ba haka asalin abin akan haka aka kafa shi ba to amma zai ce ai haka akwai limamin da ya hura lafika ya ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna watan bakin ciki watan tashin hankali yayi ya zo watan da aka haifi annabi za a zo a yi ta shan giya a yi ta zina cikin kace da sunan maulidi sai rabin masallacin suka wace saboda sun san ƙarya suka ce wannan mu dai ba ma yi kungiya ne mu dai ba ma yi ba ma ra'ayi amma mu ba za mu saurari wannan ba bai cancin tuwa mai sallah ba saboda tunda wannan mu mun jajje wajen maulida da yawa mun gagga yanda suke ba mu ga suna shan giya ba mu ga kuma ana zina su ba to kwatan ta ji da amr bin al yana kafiri ya ce yin shaida wa musulmi da cewa abubuwa miyagu wanda ba su yi sun yi amma mu yanzu dan uwanka musulmi kawai ne ma kake wani abu zaka yaba masa na aibi dan ka fada shi gurin al'umma to ya rasa me zai yi sai daga baya ya tunani me zan ce ne sai ya tunani wace gari da aka ce ko ku tashi tun da babu abin da suke yi ni ba zan iya ba da su ba sannan ku zo ku yi zaman ku kun zo wajen aminci ne kaga shaidar da manzon Allah ya masa ya tabbata cewa shi ba nasare ne bani isra'ila ne amma baya bari a zalunci wani don haka manzon Allah ya ce Ja'far su je wace gari sai suka dawo sai to tun da ba ku kawo wani hujja ba amru sai ka tafi ni ba zan ba da mutane na bai ce hawa na manta akwai abu ɗaya ba ce menene ta suna zagin annabi isa suna zagin sa to kaga nan ma da sai yake suna ce masa ba dan halal ba suna ce masa kaza kaza sai ya kasa faɗan wannan yace wani irin zagi suke masa shi kuma yake ba irin shugaba shugaba ya kamata ya zama mai kyakkyawan bincike da yake suna zagi suke a kaga wai ya kawo wata babban magana ne shi mutum ne malamin addinin kirista shugaba shugaban kasa na addinin kirista don haka a ce ana zagin annabi isa ai kaga babban magana ne da daga wai isa sai ce kuta ku daure su kuta din ba ma sai ce to wani irin zagi me suke faɗa ka gaya mun abin da suke faɗa sai ce abin da suke faɗa musu ne wai shi bawa ne bawa ne bawa eh to kai Ja'far ku zo menene annabin ku yake faɗa zai karanta maka daha ma anzalna alayka alqur'ana lishqa illa tadhkiratan lil har aka baka annabi Isa cewa bawan Allah ne ruhu ruhi ne daga Allah aka sassar aka kawo yace to ai wannan mutumin ku bai ƙara wani abu ba kan abin da Isa ya zo mana da shi ba abin da ya ƙara yace a wallahi ba zan ba da ku ba mutane ne wanda suke mutanen kirki shike nan haka Amr bin al ya kwashe kayansa ya koma Makka a taɗe bai samu nasara ba saboda amma fa wannan duka duka yana da wani quality guda ɗaya shine ba zai taɓa yin ƙarya ba ba zai yi ba ko da wa maƙiyinsa ne ba zai yi ƙarya ba to kaga matsalar mu kenan inda ta lalace to shine Allah ya saukar da wannan aya sai ya ce ai addinin ku yafi nasu idan dai haka ne dinukum khairun min dini addinin ku yafi addinin sa ba yahude ne shehin addinin yahudanci babban malamin yace akabul ashar yace addinin ku yafi nasu antum wallahi ahada kabila wallahi kun fi su tafi shiriya kan tafarki shike na sai Allah ya saukar da alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitab wannan da malamai ake yi yahudawa har zuwa malaman zamani a ce baka ga wasu mutane ba wanda Allah ya ba su ilimi na attaura ga ilimi ga haddan attaura ga ga addini yashtaruna dalalata amma suna sayan bata su fifita kafirci akan musulunci akan son zuciya ويريدون أن تضلوا السبيل suna so ku ɓace wa tafarki ya zamanto da ƙaryansu da maguɗinsu sun mai da ƙarya gaskiya sun mai da gaskiya ƙarya? na'am turiduna an ta zillo sabila wallahu Allah a alamu shi wallahu a'lamu bi adaikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira wallahu Allah alamu shine mafi sani bi a ada'ikum da makiyanku Allah ya san duk sharrin da yahudu suke muku ku kiyaye su amma ba za su iya cutar da ku da komai ba duk makircin da yahudi a kansu zai kare addinin musulunci zai ci gaba wa kafa billahi waliyan wanda ya riki Allah a matsayin majibancin al'amarinsa Allah ya isan masa a matsayin waliyi ba sai ya je neman goyon bayan wani makiyin Allah ba wa kafa billahi nasira Allah ya isa a matsayin mai taimako wanda yake taimakon addininsa ko da ko da masoyan makiyan addinin sun so ko sun ki na'am من الذين هادوا يحرمون الكلم عن مواده ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا na'am to shikenan sun tsokano magana daga wannan rashin gaskiya sai Allah ya ce ai fasikai ne ai mutanen banza ne ai mutane wanda suka ginu tuntuni akan rashin gaskiya da rashin amana da canza gaskiya zuwa ƙarya da magudi da ha'inci sai Allah subhanahu wataala ya ce wa'anne mutane ne wanda suke sayan ƙarya da gaskiya din yace min allazina hadu daga wanda suke yahudawa mana yuharrifuna al-kalima an mawadi'i dama sun saba tun a littafin su maha'inta ne sukan canja kalma daga inda aka ajiye shi su saka wani abu ne idan suka duba su ga wani litta wani wata aya ta yi karo da san zuciyarsu za ta wahalar da su sai su cire kalman sai su sa wata a gurin ko kuma su juya ma'anar kalman daga asalin ma'ananta na gaskiya zuwa na ƙarya wa yaquluna sami'ina wanda suke cewa mun ji wa asaina mun saba wato su zuwa zuwa wajen manzo sallallahu alaihi wasallama idan yayi bayani yayi bayani yayi bayani sai su ce mun ji abin da ka faɗa ya Muhammadu amma in sun koma sai su ki aiki da shi yanda wasu malamai suka fasara kenan kaga sami'ina maganan bakin su ya saba da me aikin su to faɗin maganan baki daban aiki daban shine sami'ina wa asaina kenan ko ba haka ba wasu malamai suka ce a'a sukan zo ne gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗa ya faɗa abu ya faɗa ce haka ne manzo ya ce musu haka yake a littafin ko haka ne to yaya ya to ba za mu yi ba mu dai eh dai koma koma ne ba za mu yi ba kaga sami'na kenan wa kaina dama dabi'a ne na jabbir yace ya ji abu ya san gaskiya ne amma kuma yace to shi dai ba zai yi ba to suna wannan sami'na wa kaina wasma gaira musma'in wata kalma kuma daga wani abu daga ɗabi'ar su shine zuwa su cutar da mutum ta hanyar faɗin maganan da wai suna ɗauka bai gane ba sai su ce manzon Allah saurare mu sai su ce saurare mu kada Allah ya sa ka ji wato kaman wai misali wannan kaman wani kaman wani tsari ne na magana kaman sai a ga kaman ba a gaya ma wata magana ba saurare mu ko baka ji ba amma asalin abin da suke sai su kawo wata kalma da ke nufin saurare mu Allah ya kurumtar da kai ma'ananta kenan gaira musulma'in din wara'ina suna amfani da kalmar ra'ina ra'ina tana da kalmar tana da ma'ana biyu saurare mu mana jimana jimana saurare mu ka ji abin da muke ba tana kuma da ma'ana kai ruɗaɗɗe kai ruɗaɗɗe to dai sun san kalmar tana nufin wannan ma'anan in sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce suna magana suna magana in manzo Allah yana magana sai ra'ina ra'ina ra'ina wai su a zuciyarsu suna zagin annabi ne amma kuma a zahiri abinda suke faɗa ai a saurare mu ne sai sun tafi gida su sai ai mun more mu kai ta tafi ra'ina ra'ina ra'ina suna faɗin haka to shine Allah subhanahu wataala da ya ga sai haka sai ya ce sai ce mu ne su daina faɗin haka in ce ku rinka cewa unzurna la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma' kar ku rinka cewa ra'ina mu gani mu ga ɗan iskan da zai zo nan gaba kuma ya ce manzon Allah ra'ina kowa ya koma cewa unzurna sai sabai suka zo idan su ma sabai suna ce ra'ina ra'ina ashe su yahudu da makircin su to sai Allah ya canza kalmar ya ce kar ku ce la ta qulu ra'ina wa qulu unzurna in sun zo min manzon Allah saurara mu ce unzurna rasulullah unzurna rasulullah to daga nan ko mu ji wanda zai zo ya ce ra'ina shikenan aka hace laifin wannan sharri ba wanda ya isa wanda shi zo ya faɗa a ranar za a san matakin da za a ɗauka a kansa to sai Allah subhanahu wataala ya ce wannan ma yana daga cikin sharrin to suna gaya maka kalma kamar alheri suke nufi alhali sharri duk al'ada ne na munafikai ai ko layyan da alsinatihim dan dai su karkatar da hankal su yi kamar sun faɗi abu mai kyau amma alhali mai muni suka faɗa wa da'anan fi dini dan su yi kuka a cikin addinin musulunci walau annam da a ce su ƙalu sun ce sami'ina wa ata'ana da wannan kalma suka faɗa mun ji mun bi wasma wanzurna suka ce saurare mu ba su ce gaira musulma'in ba suka ce unzurna ba su ce ra'ina ba la kana khairan lahum da wannan ya fi musu alheri da sun zama mutanen kirki da sun tsira wa mu da ya fi zama kan tafarki madaidaici kuma mafi adalci walakin sai dai ina ai ba za su iya ba la'anahumullahu Allah ya riga ya tsine musu bi kufurihim saboda kafircin da suka yi tuntuni a addinin baya ma ba addinin suke yi ba sun ci haramun rana ala qulubihim ma kanu yakfibuna dan haka ma Allah ya toshe musu hanyoyin shari'a ma shari'a take shiga zuciyarsu shi yasa ba za su yi ba sun riga sun dauko tsinuwar Allah tun can baya har kuma zuwa yanzu fala yuminuna don haka ba za ka samu masu imani a cikin yahudawa ba illa ƙalilan sai ɗan kaɗan ƙwarai daga cikinsu su ne suke imani wannan ma wani wani wani wani wani adalci ne na addinin musulunci kaga da Allah ce fala yu'minuna mu yanzu idan muka samu mutane kashi kashi kashi 90 kashi 90 in an ce kashi 90 ma ai kokari kashi 60 ma an samu mutane mutanen suna wani mummunan laifi kawai za mu ce duk mutanen banza ne ko ba haka bane sai mu ignoring din kashi 40 din ko ba haka bane to amma Allah subhanahu wataala dan duba irin su Abdullah bin Salami da sauransu yan ɗaiɗaiku kuma bayan 99 duk mutanen banza ne amma Allah bai yi wannan generalization din ba sai ya ce la yuminuna ba sa imani sai illa qalilan da haka a cikin su akwai qalilan kadan haka yazo kan munafikai munafikai makiya Allah ne sun zo sun nuna musulunci ba sa zikiri sallan ma dole suke yi azumin ma dole suke yi zakat ma dole suke yi jihadin ma dole suke yi zikiri kuma sam sai Allah ya ce la yankuruna Allah amma sai ce illa qalila saboda adalci eh saboda akwai dan wanda zai ba za ambaton Allah sai dan kadan shi yasa zama hadari ne duk inda kaga mutane sun tattaru da sunan kungiya ko menene ya zama suna gaba da ambaton Allah kuma kaga ba sa zikiri illa qalilan to ka kiyaye su Allah ya gaya maka sifal cewa la yazkuruna Allah illa qalilan صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على